خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na daren hudu ga watan Jumadal Akhira Hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wadda ya yi daidai da 24 ga watan 11 shekara 2025 miladiya ci gaba da gabatar da darussanmu da muka saba a wannan masallaci mai albarka masallacin al-sheikh muhammad kabir ahmad azare da ke unguwar makarahu ta cikin garin azare jihar Bauchin najeriya sannan muna karatu cikin littafi mai suna al-wasaya annabawiyya na babban malami a sheikh salih bin taha abdulwahid Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama zama da suka muna wato zama da suka gabata mala yayi mana magana akan wasiyar annabi sallallahu ga musulmai da idan kaskanci ya same su bayan musulunci ya kaskanta ba don musulunci ba zai taba kaskanta ba amma musulmai kaskanci zai iya zai iya samun su to abin da ya janyo musu shine rashin riko da addini mafita kuma shine su koma zuwa ga addininsu sannan malam yayi mana bayani abin da ya hana mutane su koma zuwa ga addini kuma yake hana su su koma zuwa ga addini shine fitinuwa da duniya ita kuma duniya abin da yasa suka fitinu da ita shine son kuɗi shi yasa gabar da muka yi darasi a kanta wancan satin ita ce wasiya ta goma sha shida wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ga musulmai da su kiyayi fitinar kuɗi wato su kiyayi fitinar kuɗi kuɗi yana da fitina hasali annabi sallallahu yake cewa inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal annabi yace kowace al'umma akwai fitina abin da ake jarrabanta da shi al'umma ta kuma abin da aka jarrabe ta da shi shine kuɗi to gabar da wato ƙarƙashin gabar ko a ƙarshen gabar mala ya ce ma za ya fa'al muslim liyan domin fitnatin duniya wa fitnatin mal me mutum zai yi domin ya kukuta daga fitinar duniya daga fitinar kuɗi fitunuwa da kuɗi shine as-sabru ala al-faqr mutum ya haƙuri da talauci domin mu yasa mutum yake kaiwa ya fitini da kuɗi yake halal yake haram namiji ya kwanta wani namiji ya haushe ya luwaɗi da shi saboda zai samu me zai samu kuɗi shi wanda ya kwantan kuɗi yake so shi wanda ya haushe shi ma kuɗi yake so kaga tsinuwar Allah ta tabbata akan me yi da wanda ake yi da shi haka annabi sallallahu ya faɗa me yasa mutum zai ce a kawo masa jinjiri ya yanka shi ya sha jininsa saboda ya fitini sai ya yi me sai ya yi kuɗi ko ya fitini da duniya sai ya samu duniya Allah ya ji kan Muhammad Awwal Albani Zaria ya ce wata ran a cikin garin Zaria ya ga wani mutumi a gefen wani filin ƙwallo jariri ba kai shi kuma mutumin tsirara haihuwar uwarsa ya rike kafan jaririn yana ta kewaya shi a kansa me ya jawo fitinuwa da duniya fitinuwa da kuɗi mutum ya fitinu sai ya samu duniya ta ko ƙaƙa mutum ya fitini da cewa sai ya samu kuɗi mi ta ko kaka bala'i da najeriya take ciki yanzu rashin tsaro mi ya janyo shi fitinuwa da kuɗi su masu yin ta'addancin sun fitini sai sun mi sai sun samu kuɗi ta koyaya Allah ta'ala ya shiryar da mu mala yake cewa alwasiyatu sabi'atu ashara wasiya ta goma sha bakwai wasiyatuhu sallallahu alaihi wa sallama lil faqir bis sabr ala al faqr wasiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ga talaka da hakuri da talauci yi haƙuri da talauci kada ka ce kai ko ta halin ƙaƙa sai ka yi kuɗi a'a ka biɗi kuɗi ta hanyar da ta dace idan ka samu ka gode Allah idan ba ka samu wafa neman da kake bauta ne ka rayu a kan haka mali yake cewa al'insanu khuliqa fi hadhihi ad-dunya lil ibtila dan adam an halice shi cikin wannan duniya saboda jarrabawa saboda a jarrabe shi wada ta'ala Allah maɗaukacin sarki yana cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali Allah ya ce lalle mun halicci dan adam daga gaurayayyen mani mani mace da namiji nabtalihi saboda mu jarraba shi faj'alnahu sami'an basira sai muka sanya shi mai ji kuma mai gani kun ga jarraba ne ayyuka da ji ayyuka da gani ومن الابتلاء في هذه الدنيا أن يبتلى الرجل بالفقر والغنى قال يجي kuma yana daga cikin jarrabawa a wannan duniyar a jarrabi bawa da talauci da wadata qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna kuma muna jarraba ku da alkhairi da sharri da alkhairi dukkan jarrabawa ne wa ilaina turja'un kuma zuwa gare mu za a mai da ku قال ابن عباس رضي الله عنهما abla da abbas game da wannan aya yake cewa nabtadikum bishiddati warraha zamu jarrabe ku da yalwa da tsanani wanda yake cikin tsanani jaraban sa akai shi wanda yake cikin wadatar me jaraba shi akai hasali wanda yake cikin tsanani sai ya ci jaraba wanda yake cikin wadata fa bai ci ba shi wanda yake tsanani sai ka samu yana me yana kiyaye sallah akan lokaci haka ne dan rubun asirin sa yana taimakawa wanda Allah ya bashi iko ya taimakawa amma mai kudi ba ba sallah akan lokaci hasali ma baya fitowa ya sallah a masallacin ku in shi ya gina masallacin ma baya fitowa ya sallah a masallacin ga gidansa ga masallacin amma a gidansa yake sallah wai saboda yayi baki ba zai iya fitowa ya magariba bai isha ba ana tattaunawa ana cin attufa ana cin apple ana cin kaji ana cin gashashshen rago ana shan lemo ba zai iya fitowa ya sallah ba ya samu wani ustazu mai yunwa yana ba shi dubu biyar a wata ko dubu goma shi kuma yana ta kiran sallah muryarsa tana makalewa ana cewa wana tawali'u ne yunwa ne a cikinsa da haka yana ba shi dubu biyar dubu goma shi ba ma ya fitowa sallah wasu hati wasu sannan muna jarraba ku da lafiya da jinya walgina walfaƙar sannan muna jarraba ku da wadata da talauci wanda aka bashi jarrabawa wanda aka hana shi shi mami jarrabawa walhalali walharam da halal da haram wa kulluha bala abdullahi abbas yace duka waɗannan fa jarrabawa ne wa akhbara subhana sannan madaukaki Allah yake ce ya bada labari أن الغنى والفقر مطية الابتلاء والامتحان wato da wadata da talauci ko tsani ne na jarabawa wala ta'ala Allah madaukaki yake cewa fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا الله أنا فدا game da dan adam idan Allah ya jarabe shi ya bashi ya karama shi ya ni'imta shi ta hanyar bashi dukiya da lafiya zai ce Allah ya darajanta shi amma a ɓangare guda idan aka jarabe shi da kuncin arziki da rashin lafiya da talauci sai ce Allah ya walakanta shi fa akhbara subhanahu annahu yabtali 'abdahu bil ghina wa basdir rizqi alayhi Allah sai ya bada labari cewa yana jarraba bawan shi da arziki da wadata da yalwata arziki a gare shi kama yabtalihi bil faqri wa tadyiq rizqi alayhi kamar yadda yake jarraba shi da talauci da kuntatawar arziki a gare shi wa anna kilayhima ibtila'un minhu wa imtihan sannan dukkan biyu din jarrabawa ne daga gare shi yaqulu sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukaki yana cewa ma yazalu albala'u bil mu'mini wal mu'mina jarrabawa ba za ta gushe ba ga mumini namiji da kuma mumina mace fi nafsihi a karan kansa wa waladihi da ɗanshi wa malihi da dukiyarsa hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'a har sai ya hadu da Allah babu zunubi tattare da shi kenan jarrabawar da zaka samu a jikinka da jarrabawar da zaka samu danka da wanda zaka samu dukiyarka kana cikin nema wani dan damfara ya zo ya damfare rabin dukiyar an gane ko kuma ka je ka yi shuka kogi ya zo ya tafi da rabin gonar duk wannan sunansa me jarrabawa ko ka yi shuka amfanin ya ɗebo nuna ruwan sama ya ɗauke duk wannan sunansa me jarrabawa idan Allah ya jarrabe ka irin wannan jarrabawa kai haƙuri annabi sallallahu ya ce to za ka haɗu da Allah babu laifi tattare da kai wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam sana annabi sallallahu alaihi ya cewa inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummatil mal lalle kowace al'umma akwai fitinar da ake jarraba ta da shi fitinar al'umma ta shine dukiya wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala sannan daga abu sa'id Allah ya kara mishi yalda yake cewa ya rasulullah man ashaddu an-nasi bala'an yace ya ma'aikin Allah waye Allah ta'ala ya fi jarrabawa cikin mutane qala al-anbiya sai ce annabawa ba wanda ya kai annabawa shiga jarrabawa mai tsanani qala thumma man sannan sai ce sai suwa qala ulama yace sai malamai kenan malamai su ne me magada annabawa Allah yana jarraba su an gane qala thumma man sannan sai ce sai suwa qala thumma salihun yace sai nagartattun bayi kana ahaduhum yubtala bil faqr annabi yace ɗayan su daga annabawa da malamai da nagartattun bayi ana jarraba ɗayan su da talauci hatta ma yajidu illa al aba'ata yalbasuha har sai ya zamo baya samu wani abu face riga guda ɗaya da zai na sata mayafi guda ɗaya da zai na mi da zai na sawa wa yubtala bil qummadi ana jarraban ɗayan su da kwarkwata hatta taqtudahu har sai ta kashe shi arziki ne ko talauci yake kawo barbata talauci to cikin annabawa da malamai da mutanen kirki akwai wanda yake ake jaraban sa da talauci rigarsa dai wani barbata ce za ta kashe shi wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala'i min ahadikum bil ata sanan wallahi dayan su ya kasance ya fi tsananin farin ciki da jarabawan fiye da farin cikin dayan ku da kyauta lokacin da mu yanzu wani ibtila'i ya samu dukiyarka za ka shiga kunci ka shiga damuwa wani ma ya kalmomin saƙo ko to daidai lokacin da su annaba in an jarrabe su da jarrabawa kuma suke farin ciki da ita fiye da jarrabawa da farin cikin da kai kake idan aka samu wani abu wa ya ayyuhal faqir kana yace ya kai talaka isbir ala al faqr kai hakuri da talauci fa hahumul anbiya wal ulama was salihun Mala ya ce, Gafa, annabawa da malamai da nagartattun bayi, kana ahadun yubtala bil faqr ɗayansu ya kasance ana jarabansa da talauci, hatta la ya ji da illal aba'ata yalbasuha, har baya samu sai mayafi guda ɗaya da zai na sawa, wa hum ahabbul khalqi ila Allah ta'ala, kuma su ne Allah ya fi so. Kenan ya kai malami, ya kai mutumin kirki, me yasa idan Allah ya jarabe ka da talauci ba za ka yi haƙuri ba me yasa za ka jefa kanka ga hanyoyi na halaka yaƙi halal yaƙi haram sai ka tara mi sai ka tara kuɗi in ka tara kuɗin shekara nawa za ka yi kana ci an gane da haka ka neme su ta hanya da ta dace lamma kana al-faqru ibtila'an wa imtihanan min Allah lil 'abd mala yace yayin da talauci jarrabawa ne daga Allah ga bawa wa qad wasa rasulullah sallallahu alaihi al-faqir bi wasaya annabi sallallahu annabur rahama ga al'umma shi sai wasiya ga talaka da wasu wasiyoyi tu'inahu ala tu'inuhu ala sabri ala al-faqr waɗanda za su taimake shi wajen haƙuri mi da talauci ɗin nan min ha daga ciki wannan kusan shekara hudu da suka wuce mun taɓa lakca mai taken haƙuri akan yunwa da talauci wanda kusan ta yi kama da wannan darasi lokacin da aka yi lakcar kusan lokaci ne da kwacen wayayen yawa a nan yankin namu hanyoyin damfara suka yi yawa inks nation my bonus alhalal inks me an gane ga su nan dai kaca-kaca aka ringa damfaran mutane so da su mutanen ba su haƙuri da talauci ba su ma wanda suke damfarar ba su haƙuri da talauci ba to don haka ga wasu wasu yau da annabi sassaran ya yi wa talaka waɗanda idan ya riko da su za su taimake shi wajen ya haƙuri mai da talauci ƙwada rasulullahi sassalam daga ciki annabi sassalam yake cewa laisal gina an kathratil arab ku ji wannan hadisin annabi ya ce wadata ba shi ne yawan kadarori ba walakin na lidina ginan nafs annabi ya ce wadata ita ce wadata zuci ku je ku zauna da masu kadarorin nan ku ga hidimar dubu biyar ta haɗo ka da su sai ka gane cewar ƙananan mutane ne an gane ƙanana fa na gaske hidimar kuɗi ta haɗo ka da su dubu biyar dubu goma ku je ku ce musu masallacinku da Allah kuna son a haɗa sola ku ga ba tafi dubu ɗari biyar ba shi kuma biloniya ne ku ga zai iya samu ku to ga dukiyar amma ya tara amma bai da wadata kullum nema yake yi wa ƙala sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu yake cewa qad aflaha man aslam wanda duk ya musulunta musulunci na gari ya kubuta ya tsira wa ruziqa kafafa kuma aka azurta shi da gwargwadon bukatarsa kun shine arziki ba wai ka tara da yawa ba ya zama kafi karfin mi uzurinka an gane ya zama kafi karfin mi uzurinka wa qanna'ahu Allah bima ata sana Allah ya wato wadatar da shi ya sanya masa qana'a wadatuwa da dan abin da Allah ya bashi na mi gwargwadon yanda yake iya biyan bukatunsa وقال صلى الله عليه وسلم sannan annabi hadisi yake cewa man asbaha minkum wanda da yawaye gari a cikin ku aminan fi sirbi yana da aminci a cikin iyalansa mu'afan fi jasadihi yana da lafiya a jikinsa indahu ta'amu yawmihi yana da abincin yininsa saka annama hizat lahu ad-dunya bi hazafiriha kamar an tattara ma duniya ne da sassanta in ya zama cikin iyalansa akwai aminci yana da lafiya a jikinsa yana da abincin yini mu yanzu mai abincin yinin ne za ku zaɓe shi ya tafi ku tura shi abuja za a na ba shi abincin da zai na ba ku ɗan kaɗan kuma da ya haɗa nasa da na shekara da naku na shekaru sai ya cinye duka saboda bai da wadatar zuci duk 'yan siyasar mu ku je ku ga suwa suke aikin da ya dace ku kalli al'umma ta fita a hayyacinta ba ilimi ba asibiti ba tsaro kuma ga kuɗi a ƙasar me yasa saboda shugabannin ba su da wadatar zuci salarinsa da kuɗinsa in ka ji abin da yake ɗauka da abin da yake wawura ya wuce lissafi a ce ma mutum ya saci biliyan ɗari ma'ana malala gashin tinkiya sau ɗari kenan ya sata ya zai da su bai da wadatar zuci Allah ta'ala ya shiryar da mu wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka annabi nan wasiya yake in ka samu lafiyar jiki amincin iyalai abincin yini ko kar kai kandama ka tare na kowa ka sace na kowa wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sassanin yake cewa inna allaha ta'ala ya ƙul allah maɗaukaki yana cewa ya bna adam tafarrag li ibadati ya kai da adam ka shagaltu da bautata amla usadaraka ghinan ni sai na cika zuciyarka da wadata wannan shine abin da malamai kuka ga yawanci wallahi wani malamin kaga yana da rashi zaka zace yana da miliyan 100 a asusu kuma wallahi bai da ko kwandala wani in aka gama darasin ma sai ya karkatar da mashin din sai ta da shi ba shi da man da zai mai da shi gida amma in ga ganshi yana gabatar da darasin saboda Allah ya samar wadatar zuciya sai ka ganshi lafiya lafiya to dan haka Allah ya ce ka shagaltu da bautata sai na cika kirjinka da wadatuwa wadata zuci zan sama wa asudda faqarak sai kuma na toshe maka talaucinka talaucin nan shine wato talaucin zuciya an gane domin ba ya talaucin zahiri ba duk wanda yake da talaucin zuciya ba zai taba koshi ba an gane haka zai tafi lahira bai koshi ba wa illa idan ko baka shagaltu da bautata ba ko taf'al wa illa tafal idan ko baka yi ba mala'tu yadayka shughlan wa lam asudda faqrak sai na cika hannunka da shagulgula kuma bazan toshe maka mi talaucinka ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam sana annabi sallallahu yake cewa law anna ibn adama haraba min rizqihi da dai dan adam zai tsere wa arzikinsa kama ya harubu min al-mauti tamkar yadda yake tserewa mutuwa la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut da arzikin sa ya riske shi kamar yadda mutuwa take riskan sa abin nabi ba da za ka tsere mutuwar ka ko to haka ba da za ka tsere wa me arzikin ka amma mu yanzu ka duba hanyoyi kawai mutum ko ta ina ma ya me eh a ce za a yi abincin ciyar da dalibai shugaban ciyar da daliban kuma me ba zai abincin ba ko sai ka je ka ga ana abincin mai dan tsugul tsugul musabaka za a ce za a yi gwamnati ta bada za a yanka shanu guda biyu ku je ku ga za a yanka shanu biyu in kuma za a yanka wani irin shanu za a yanka wani irin kuɗi za a cire kuma wani irin shanu za a yanka Najeriya kenan gwamnati ta ɗau nauyi za a yi abinci shan ruwan masu azumi sai su yi kwakko da kosai da busasshiyar shinkafa hakan har bidiyo za a yi ana watsa duniya cewar ana ciyar da masu azumi daidai lokacin da wani a saudiya shi kadai ba gwamnati ba zai take away da kaza guda da shinkafa mai kyau mai sunanta ma basmatic yawa ita ba ba ta da tsakuwa ba ma lafiyayya ce in ka ci jikin ka za ta bi ba za ka shiga ban daki ba irin wannan shinkafar ga nono halib lam ya tagayyar tsamuhu mai sanyi haka zai baka don Allah ba zai yi bidiyo ya dauke kai watsa a duniya ba amma ga baban mu alhaji yana mulmushi ya tuno saudiya haka suke yi amma mu yanzu fa saboda tara arziki duk abin da gwamnati ta yi na kwangila ku dai ku ga duk makarantun mu an kaye su yanzu ko ta kwangila za a yi ita ma duk an kaye su mala yace fatamassak ayyuhal faqir bi hadhihi alwasaya saboda haka ya kai talaka kai riko da waɗannan wasiyoyi annabawiyya na annabi wa abba alaiha bin nawajis tas'adu fi dunya wal akhirah kai riko da su da fiƙoƙinka zaka tsira nan duniya da lahira limadha wasa annabi sallallahu alaihi al-faqir bil sabr ala al-faqr ma da yace to me yasa annabi yayi wasiya ga talaka yayi hakuri da talauci wallahi kai hakuri da talaucinka ka bi hanyoyi na shari'a zaka yi rayuwar mutunci zaka yi mutuwa ta mutunci zaka je ka haɗu da Allah da kima an gane amma idan baka yi hakuri ba za ka zuba ba mutunci a duniya ka je lahira ba a daidai ba ka haɗu da Allah ba a seti ba ta haka mutum ya haƙuri yadda Allah yi ka kai tabin hanyoyi na shari'a wajen nema kai tabin su karka gajiya an gane ka yi noma bana ya zo da jarrabawa ka bi wata hanyar kaka akar ka tsaya tsawon shekara bi wata hanyar ka sake nema kai ta gwada ubangiji ta'ala idan ya yarda wani abu zai zama arzikin ka ran da ka taba shi zaka yi arziki idan kuma Allah bai yarda kana cikin waɗanda za su yi arziki mai yawa a duniya ba kai dai kayi ya naka nema ne naka arziki na Allah amma kar ka zauna mala yace aljawab awwalan dalili na farko da yasa annabi yayi wasiya ga talaka da hakuri da talauci ko li'anna al-faqira idza lam yasbir 'ala al-faqr akala riba domin abu na farko hatsari na farko talaka in ya kiyaye hakuri da talauci to zai je banki ya karɓi bashin kuɗin ruwa wa aklu riba haram cin bashi ruwa kuma haramun ne an zo za a aure yarka ba ka da kuɗin da za ka aurar da yar maimakon ka je banki ka karɓi me bashi ku zauna da iyayen yaron da zai aure yarka a daidaito a wuce wajen ya fi ma alkhairi da ka je ka karɓi bashin me banki an gane to amma nawa ne yanzu in abu ya taso musu da kimarsa da ba kimarsa kuma sai je su karɓi bashin kuɗin ruwa su banki suna ta maka romo-romo sai ka karɓa kuma ka gane ba ka da wayo wadda ta'ala Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah ya ce ya ku masu imani kada ku ci riba wato ninkakkiya abun ninninkawa ku kiyaye Allah tsammani za ku rabauta wa qala ta'ala sana Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih ya ku wadanda wato suka yi imani ku kiyaye Allah kuma ku kyale abin da ya saura na riba in kun kasance masu imani idan ku ba ku yi haka ba to ku yi shelar wato ainihin ku shirin yaki da Allah da manzon Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam sana annabi sallallahu alaihi wasallam dirhamun riban ya dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniya dirhami daya kwandala daya ta riba da mutum zai ci yana sani ko shi ya fi tsanani fiye da mi zina sau 36 riba amma yanzu nawa ne kuma in ka mutum yana ta zina a samar ido amma wanda yake karɓan bashin banki ba kuma wallahi akwai wanda daga ya karɓa ya biya zai sake karɓa ya karɓa biya zai sake biya sai sake karba yani riba tana da hatsari sosai waɗanda allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatu shaytanu min almas yawa a duniya in kaga mutun yana tayi marisa kayan maye shako to a lahira in kaga mutun yana yayi marisa kuma me riba yake ci a duniya sai ka ganshi a lahira ya tashi yana tashi yana faduwa naka Allah ta'ala ya haramta riba ne su sai ya haramta riba to annabi ya maka wasiya da kai hakuri da talaucin ka saboda idan baka yi hakuri da talauci ba to zaka je ka karɓi bashin kuɗin ruwa daga cikin nau'ikan riba kuma kun ga da muka karanta a baya shine mi al'ina bai ul'ina ka je ka shago ka ce da Allah ya baka kaya na misali dubu ɗari yana baka sai ka ce to shi ma ya sani dama sayarwa za ka yi kai ma ka san sayarwa za ka yi sai ya ce to yanzu ai siyarwa in ka fita za ka yi to kawai ga dubu tamanin mana ka siyar mana sai kuma ya siyar masa da haka in ya tashi ya zo da ya karɓi bashin dubu ɗari kayan dubu ɗari ko ya tafi da kash ɗin dubu tamanin amma nau zai dawo da ita ɗari kuma ana yi akwai wanda a tamfa ce wata guda ɗaya aikinta kenan kin zo ne to eh nawa ce dubu goma ce to gashi amma dai to yanzu nawa zan samu to dubu bakwai ce dai idan ƙara mun dai uzuri ne to ga dubu bakwai da ɗari biyar sai ta ba a tamfa ɗaya ce sai mutum ashirin su zo siye ta kun gane nau'i ne na riba duka wannan kuma yana daga cikin abin da ya haɗa a cikin me cikin al'umma riba tana karya ɗaiɗaikun mutane da ƙasa yanzu ƙasashen mu yasa suka kasa numfasawa bashi ko ana ta karɓo mana bashi ana ta har wanda ba a haifa ba ma yanzu ana ciyo masa bashi ثانيا أبو نبي لأن الفقير إذا لم يصبر على الفقر سرق والسرقة حرام domin idan talaka na biyu kenan idan talaka bai haƙuri da talauci ba zai yi sata sata haramun ne da sata da sane da kwace da yankan aljihu ko da fuzge da miye duka wannan duka nau'ika ne na sata duk waɗannan me ya janyo rashin haƙuri da talauci sai ya zama mutum koya ne ne me ya wato ainihin tara kuɗi sai ya sata sata akwai ta ƙananan ɓarayi akwai kuma ta manyan me ɓarayi ƙanana suna yi manyan mami suna yi salisan abu na uku li'annal faqira idan lam yasbir 'ala al-faqr irtasha wa rishwa haram domin talaka idan bai haƙuri da talauci ba sai ya karɓi rashawa rashawa kuma me haramun ne yanzu ka rashawa ta game ko ko asibiti kare in kana sa abubuwan ka su tafi sai ka yi sai ka na shi rasha wani abokinmu ne kuma yayanmu ya ce ya je wani asibiti sai aka ce ba za a mar aikin ba ya zo a makare shi kuma sai ya ce wallahi sai an masa ma'aikacin ya ce wallahi ba za a ma ya ce wallahi sai an ma sai an mun sai buɗe kwallonsa kawai sai ya sa ɗari biyar sai ya naɗe sai ya miƙa hasali wanda suka riga shi zuwa ma sai da aka shiga da shi sannan me sannan suka shiga imana shi ne rashawa gwamnati ta yi doka karka cika buɗinka ka buɗe shi za ka buɗe shi ka zo checkpoint sa ɗari biyu kawai ka kulle ta a cikin mi a cikin takardar in ka miƙa wa jami'in tsaro kana da kaza e ka yi kaza e komi daidai e daman ya buɗe ya zare je ka Allah ya tsare wannan ita ce ƙasar da ake tunanin za ta ci gaba a haka idan ba ta gyara ba kamar da wuya in ji bahaushe ko khamisan abu na biyar li'anna al-faqira idan lam yasbir ala al-faqr tajara fil mukhaddarat domin mukhaddarat talaka domin idan bai haƙuri da talauci ba ko sai ya koma kasuwancin kwaya sun ce kuma yana daga cikin kasuwancin da yake kawo musu me kuɗi shi yasa ko gwamnatin ta kama su belin su yake da mi tsada wa tijaratul mukhaddirat wa shurbil mukhaddirat haram mala yace kuma kasuwancin kwaya kayan maye da shan su haramun ne har ma wai suna da kaida cewa in kana so kai kuɗi da wuri to ka zama attajirin mi kwaya ƙarya ne in gane kawai dai Allah yana mutum talala daga cikin kuskuren da iyayenmu suke dattawa inna lillah daga cikin kuskure kusan da da ake zaka ga wanda ba musulmi ba ya zo ya bude kemis yana ta sai da kwaya amma iyaye da dattawa anguwa kuma suna gani zai yi tami siyarwa kuma ƴaƴansu ne suke siya kuma a bashi ya gama cin kasuwarsa ya lalata dukkan tarbiyyar mi tarbiyyar ƴan gurin ya tafi wanda haka tana faruwa mala yake cewa al mukhaddirat hiya kullu ma askara wa ghayyaba al-aql an ce kayan maye shi da duk abin da yake sa maye yake tafiyar da hankali kal khamri kaman giya wal hashisha da wiwi wa hubub al mukhaddirat da dai kwaya na maye wa ibaril mukhaddirat da allura da ake yanzu za ku ga sai ku ga yaro kawai yana yi wa kansa me allurar hankalinsa ya fita subhanallah daga cikin babbar baiwa da Allah yake wa bawa akwai ya bashi mai hankali amma sai ka ga wani kuma duk hanyar da zai iya gusar da hankalin mi yana yana kokari yayi yanzu akwai waɗanda aka ga suna suna yi wa kansu allura wanda bayan wani lokaci mutum zai ribe duk gabar da yake wa allura za ta mi za ta riba ne amma haka dan adam za ku ga yana ta yi kuma a cikin al'umma ake samun masu sai da waɗannan kayayyaki wa ghairi ha da wasu waɗannan wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram dukkan abin da ke sa maye giya ne dukkan kuma giya haramun ne wa qala sallallahu alaihi wasallam ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram abinda kadan dinsa ko da yawan sa yawa to ainihin sanya maye to kadan dinsa haramun ne wa qala sallallahu alaihi wasallam al khamru ummul fawahish annabi ya ce sallam wato giya ummul fawahid jagoran alfasha ce wa akbarul kaba'ir mafi girman manyan laifuka man shariba wanda duk ya sha tawqa ala ummi zai auka wa mahaifiyarsa wa ammati da babarsa wa khalati da, da ummansa wato ummansa da babarsa duk zai iya auka musu fasbir ayyuha alfaqiru ala alfaqr litahmiya nafsaka min alwuqu'i fi hadhihi alkaba'ir almuhlika bale yace kai hakuri ya kai talaka bisa wannan talauci saboda ka kare kanka daga fadawa waɗannan manya-manyan laifuka masu halakarwa din wa ta'assa bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi irtabata alladhi rabata alhajar ala batnihi min alju' mala yace kuma kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daura dutse a cikin sa ya wato ainihin daura dutse a cikin sa saboda me saboda yunwa fasbir ayyuha alfaqir ala alfaqr mala yace ya kai talaka kai hakuri da talauci fa innal faqara fa innal fuqaraa yadkhuluna aljannata qabla al-aghniyai bi 500 yawmin mala yace kai hakuri da talauci saboda talakawa za su shiga aljanna da rabin yini kafin masu kudi shine shekara 500 ta lahira sai talaka ya shiga aljanna da shekara 500 sai mai kudi dan aljanna biyo shi ba wanda zai tafi ta ba wanda zai tafi ta kan an kora shi a mai kudin da zai tafi aljanna to sai talaka ya shiga aljanna da rabin yini shekara 500 wato rabin yinin lahira kenan shekara 500 sannan me sai mai kuɗi ya mi ya biyo baya an gane yana can ana tantambayan shi min aina ka tasabta fi ma anfaqta ta ina ka kashe kuma ta ina ka same shi an gane idan kana rasul sallallahu alaihi wasallam yusi al-faqir bis sabr ala al-faqr mala yace ga wata gaba muhimmiya idan har annabi sallallahu alaihi yana wasiya ga talaka da ya hakuri da talauci ko falaysa ma'ana zalika annahu yad'uhu ila al-kasal wal batala baya nuna annabi yana kiran mutum ga talauci eh, da kasala da kuma zaman banza wanda babban jinyar da ta samu matasan mu yanzu kenan kun san bari na faɗa iya ƴan uwan mu matasa duk wanda kuka ga a garin nan kabban cire kowa ba cirani ya kawo shi an gane an san ma'anar cirani ko neman kuɗi ga baban mu in ba haka bane zai iya faɗa duk garin nan wanda kaga ya zo garin nan to cirani ne ya kawo shi neman arziki an gane to kai me yasa idan har gari irin wannan ya kafu ne da wanda suka zo neman arziki kai me yasa kuma zaka zauna a guri ɗaya baka da shi ka tashi ka zauna ka tashi ka zauna idan har kaga anan ba ka samu harkari ba sai ka bar nan to ka tafi gurin da zaka je ka samu ka rufa wa kanka me kanka asiri ba kwa ga gari daga an buɗe ma'aikatu sai ya cika me yake kawo su neman arziki dan haka kai ma yanzu in ka ji nan ba ta bulle maka to inna arzi wasi'a kasar Allah tana da faɗi sau da yawa kuma wato ainihin Imam Shafi'i yake cewa tagarrab anil awtani ko tagarrab fa fil asfali khamsu fawaid yace kai bakunta cikin bulaguro ko wasafir fa fil asfali khamsu fawaid yace cikin bulaguro akwai mi akwai samun abubuwa guda biyar daga ciki yace mi akwai samun arziki zaka ga sau da yawa wanda zai arziki da wuya kaga dan gari ne saboda wanda ya zo ne duk sana'ar da ku kuka kasa yi kuna ga ku yan gari ne masu wanka da yamma kar yan matan garin ku su gan ku shi in ya zo ba shi da kowa dama zai zage ne ma ka'in da na'in sai kaga ya tara kuɗi cikin kankanin lokaci zaka ga mutum yana tura wulbaro kana tausayin sa ko in ya faɗa ma ribar da yake samu a yini sai kaga professor da yake koyarwa a jami'a baya iya samun wannan mi wannan kuɗin a wata an gane dan a caɓe yanzu a Bauchi akwai wanda yace yana iya samun dubu sha takwas a kullum dubu sha takwas idan ka buga sha takwas sau talatin nawa ne masu lissafi ana kun ga kuɗin da yawa yana iya samun dubu goma sha takwas to ko dubu sha biyar yake samu a wata yana da dubu ɗari hudu da hamsin ina ga ya kai haka ɗan a shaɓa zai iya samun dubu ɗari hudu da hamsin a wata sannan zai iya baccinsa sai takwas ya tashi ya fita sannan rana ta take zai iya me zai iya wato ainihin zuwa ya kwanta don haka dai mala ya ce haƙuri da talauci baya nuna kuma mi ka sanya kasala ko zaman manza wal qu'udi an talabin rizqi ko kuma mi zama a barin mi neman arziki wal timasil gina daga zaune kuma kana ta neman ko kuma zama a barin mi neman wato ainihin wadata kalla mala ya ce ba haka ba inna ma yusihi huwa wa ghayruhu wa ghayra wa ghayruhu an yattaqullaha wa yujmil wa yujmilu fi fi talabil rizq annabi yana maka wannan wasiyar ne saboda wai ka ji tsoron Allah ka kyautata nema wa an yarda bima qasama Allahu lahum sannan in kana neman abinda Allah ta'ala ya baka kuma me sai ka wato ainihin yadda da shi da nawa ake shiga sallah da minti goma to bari mu cike da wata gaba da na dan rubuto mana shine hanyoyin da za a bi a yaki talauci hanya ta farko shine masu kuɗi suna fidda zakayan da Allah ya shar'anta ta a garin nan dai na san akwai billionaires ko kuma akwai millionaires to in za su ba da zakka da Allah duk biliyan ashirin za ka bidda a shekara miliyan ɗari biyar haka ne? to duk miliyan arba'in za ka fidda miliyan ɗaya a ce miloniyas biloniyas za su fitar ya kuce gada Allah in aka samu wani lokaci za a yaƙi talauci ko to shi yasa Allah ta'ala inna masadaqatu yace mi lil fuqara zakka mutane kaso na farko ma da mi da Allah ya fara cewa a ba zakka sune wa fakirai talakawa an gane masu fama da kansu to amma shin suna ba da zakar wani malami zai samu kawai sai yana ɗan bashi ɗan kaɗan shi kuma malamin kawai sai ya kwale ya ce ai baya alhaji ya kwale kawai ya kwale ya ta magana saboda ana ɗan bashi kaɗan bai san mutumin biloniya ba ne kawai daga ya bashi dubu ɗari biyar sai a shekara bai baya dubu ɗari biyar ɗin da azumi shikenan sai ya ta cewa ai wana na Allah ne ai baya wana ai kaza eh kasan kudinsa ya baka duk ya bar anguwarsa ya hana kowa kai kawai ya baka ya rufe ma baki in za a magana a kansa kuma tunda kai malamin anguwa ne kai zaka hana yana bayarwa hanya ta biyu shine ba wa ma'aikacin hakkinsa kafin guminsa ya bushe ɗaiɗaikun mutane su yi gwamnati ta yi ina aka yi haka sai a yaƙi mi amma kuma yanzu ana salarin ziza kun san ziza ko a taka nan a tsallake nan a taka nan a tsallake nan to haka ake salari don haka sai ka ga amma watan nan to wani watan in bai shigo ba za ka yi ta addu'a sai ranar da kaga ya shigo haka ake salari don haka kun ga tunda gwamnati ba ta biyan haƙƙi gumin mutum har ya bushe haƙƙinsa bai zo ba haka kai ma za ka sa mutum aiki guminsa ya bushe ba ka biya shi ba to ba za a magance talauci ba daga cikin hanyar magance talauci akwai mi biyan ma'aikata haƙƙinsu kafin guminsu ya mi ya wato ainihin bushe hanya ta gaba shine kwadaitar da masu kuɗi mi ta hanyar wato ainihin yin wato kamfanin nuwa na mi da ma'aikatu na cin gashin kai yanzu akwai ɗan uwa abdulsalam ɗan wannan ƙaninmu ne kuma ɗan gidan babanmu an gane muhammad awal wannan yake cewa hungary ƙasar hungary da ya je karatu da yawa daga cikin masu kuɗinsu su suke da ma'aikatu gaba ɗaya kamfani kaza kamfani kaza an gane ko mu daidai lokacin da a garin nan kamfanin nuwa nawa ne misali alhali ga masu kuɗin sun taskance su yanzu ka je GRA duk kango ce an gane duk kango ce alhali yanzu wani kangonsa da zai sayar wani kamfani mutum nawa za su ci abinci da wannan kangon sannan kuma cikin shekara biyu ukun Allah ya sa mana albarka zai iya mai da wannan mi kangon amma ba su wallahi akwai wani gida da naga an gina a garin nan tsabayin da naga an kashe kuɗi ce yanzu da kamfani ne mutum nawa za su ci abinci a wannan karkashin sa kaga mutum ya gina gida na miliyan 500 na kusan biliyan ma ya gina shi amma kuma ga talauci yayi wa garin mi katoto da haka masu kuɗi za su iya ta hanyar buɗe mi kamfanin nuwa kamfanin nuwan nan kamfanin nuwan abu da yawa kamfanin kaji kamfanin kaza kamfanin kwai kenan abubuwa da yawa za ka iya yi an gane yanzu kamar shi dan wa abdulsalam ya ce a kano ya ji cewar an yi asaran albasa buhu dubu da ɗari shida ya ce wanda da ƙasar da suka ci gaba ne wani yana da kamfanin sarrafa albasa ya kamfani tura wannan ko in ka ba su kuɗi ba abin da za su ma ba ba za su ma ba za su ma kamfanin da albasar ko ta kayya in an adana ta za ta iya shekara ba ta mi ba ba ta riɓe ba to amma ba mu da wannan sai ku ga duk kayan gwari idan muka yi gwanin ake yi saboda ba a shiryawa yanzu ga kankanan nan an yi ta ko bajau ba mu da kamfanin nuwa na lemuka da za a iya zuwa a tace ta a yi lemukan da zai zama mai inganci kuma yana da lafiya a jikinka kuma kankanar ta samu shiga duba ba mu da wannan tunanin yawa kuma ya zama za a samu abin da sauki za ka za a yi walwala a samu aiki a kaza ba mu da wannan tunanin fa to gaskiya sai an yi irin wannan a iya magance talauci hanya ta hudu shine neman arziki ko da ta karamar hanya ne karkare na ma'ana yanzu za ka iya kiwon kajin hausa ka sai kajin hausa guda ashirin misali na dubu biyar biyar ko ka sai zakara guda biyu ka samu wata biyar in Allah ya sa musu albarka ka zo nan ka faɗa mana me ya faru an gane ko duk hidimar dubu ɗari ne da hamsin yau yanzu dawa ta karye ka sai buhun dawa guda biyu duk gaba za kashe dubu ɗari biyu ba kana tattala su waɗannan kaji ashirin da zakaru biyu misali su samu wata shida ka zo nan ka faɗa mana abin da in Allah ya sa maka albarka Allah ya tsare maka abin da za ka iya samu an gane na haka wannan kun ga sana'a ce da za ka iya fara ta da jari ɗan kaɗan duk kiwo da kuke gani yana da albarka in kai tsari ku je hacce na sai ku ga wani kawai kiwon zomo yake wani kawai kiwon kaji yake da shi ba yake cin abinci duk abinsa na duniya da shi yake wani kiwon baraye yake wani kiwon kaza yake wani kiwon awakai yake na haka akwai hanyoyi da karkare na su komin kaɗan in kai tsari Allah zai iya sa ma albarka hanya ta biyar ta hanyar magance wato ainihin talauci shine wato yawaita addu'a annabi sallallahu yana neman tsarin Allah daga talauci an gane annabi yana addu'a yana Allahumma inni a'udhu bika min sharri fitnatil faqr annabi yana cewa Allah ina neman tsarinka daga sharrin fitinar talauci sannan yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr sannan yana cewa Allahumma qdi anni dayni wa aghnini min al-faqr Allah ka biya min bashi na kuma ka mi ka wato ainihin wadata ni daga talauci sannan yana cewa Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amma siwaka an gane annabi di yana yin waɗannan addu'o'i annabi yana addu'a Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina an gane wadata kenan Na haka waɗannan su ne hanyoyi da guda hudu da ko guda biyar da na ambata mana na wanda za a iya bin su wajen yakan mi yakan talauci yawa amma kai saranda irin wannan rayuwar da matasan mu suke a garin nan ko kawai kaga mutum ya shantake ya zauna ya shantake ya zauna an gane ko kuma yana jiran aikin gwamnati la kar ka jira aikin gwamnati hasali duk wanda suke faralaye suke yankan jiki suke faduwa ma'aikatan gwamnati ne sun yi ritaya ba su iya komi ba ba fanco ba gratuci kuma babu duk abubuwa gani ala abdallah to da haka sai kaga mutum da ƙarshen Allah bai tsare shi ba sai a ce an manna sunan masu meme yawan garatuti ne ko su je lokal gaman su duba sunansu daga mutum ya je ya gaba sunansa in ya dawo ya shiga banɗaki to an fito da shi da rai ma to a shanya za a fito da shi an gane kuwa a shanya za a fito da shi na haka kun ga waɗannan yana nuna maka wai gani ga wani ya ishi wani mi tsoron Allah na haka mu yanzu ko kaga muna neman aikin gwamnati to don mu ƙara jari ne an gane don mu ƙara wa neman mu ƙarfi ne ba don mu rike shi madogara ba ubangiji ta'ala ya sanya mana albarka a neman mu Allah ta'ala jaraba da aka shiga ta noman bana ubangiji ta'ala ya miyar mana da dukkan ƴan uwa da abin da ya fi shi alkhairi Allah ta'ala ya rufa mana asiri ubangiji ta'ala ya zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya Mutuntunu na rashin tsaro da ake fama da su Allah duk wanda baya so mu zauna lafiya Allah kai mana maganin sa Allah duk wanda baya so Najeriya ta zauna lafiya ubangiji ta'ala kai mana maganin shi Allah ka kama shi ta yanda bai zata ba Allah ta'ala ka wato ainihin hargutsa taron waɗanda suke wato kuskus ɗin kar mu zauna lafiya Allah ka amintar da mu a Najeriya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم استجب دعاءنا لا اله الا الله العظيم الحليم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله امين يا الله امين يا الله